وقال في لطائف المنن له آه الإمام الشعراني آه يا فدا أشل التازن فشعرر النن لطائف المنن له ناسا يا فدا أشوانا للتازن wannan littafin ya rubuta shi ne bayan Allah ya haɗa shi da babban waliyin zamaninsa sai da Aliyu Khawwas wanda shi da tsakaninsu babu wani shiri cikakke kawai shi sharani malami ne na Misra a wannan lokacin an gane kenan ko suna da cin manyan shekannan Misra a zahiri wanda suke da kwali an gane kenan ko shi kuma sai da Aliyu Khawwasi malami ne sufi ne shi kuma bai da kwali an gane kenan ko kwalinsa kirjinsa a san yanzu malami bai da kwali a biyar yana wani ko min karatunsa kuwa in dai bai da kwali kawai nan Allah ya mai shi an gane kenan ko ana so a ji da Allah menene eh qualification ɗinka me qualification ɗinka kawai abin da ake so a ganin kenan ko da ko kuma shahada ce muzawwara an gane kenan ko ko da ko kwalin ko na ƙarya ne muzawwara ke kiran ƙarya ce ta ƙarya ce ba a wasu kwalayen ma na ƙarya ne mutane ne ake ce musu prof kuma ba prof din bane ko ba ga wani ko a ce doctor wani amma ko ba doctor din bane kawai kawai ƙarya ce kawai shi ya ne kawai sufi ne kawai irin shahannan mu na zauren nan na zariyan nan an gane ke ba su da kwali amma wai wane mutum ba ta ba su da ilimi irin su irin suna nan a Zaria a Bauchi a Kano a ko'ina a Niger suna nan su bayan Allah ne to shi ajiya kawa su irin wannan ne shi kuma shara ne da kwali yana kusa da gwamnati da abin da gwamnati za ta yi suwa ke nema haka dai abubuwa suka faru tsakanin su da juna ba daɗi har lokacin da shi Ali da Kawasi ya yi masa wani kashafi ya tona masa asirin abin da ba wanda ya sani in ba shi ba sai ubangijinsa ya tona masa asiri ya ce kai mana shiru kai jakin Zainabu a san shi yara da mata mai suna Zainabu wanda ita wannan Zainabu ba ta yarda da shi sai ya goya ta sai ya goya matan ya ta yawo cikin gida da daddare ya yi zuba sannan sai ta yarda ya jima'i da ita har ya zama jakin Zainabu kenan yi wannan karatun zai faɗu kuwa abu zai faɗu ba ya yi shiru da bakinsa ba ya faɗa sai shi ya da kawai sai masa makashi wa kai mana shi kai jakin Zainabu a'a daga nan kuma sai ya kwace ma ilimin ma gaba ɗaya nashi ya kwace ilimin gaba ɗaya ya dawo shiru da kashe da aka yi shiru ya dawo masa da ilimin sa ce ilimin na kai wuce ma kundin zakara ba da muka karba zakara muka muka ba ilimin ga shi kan ma yana yawo ma bai san ya ya haɗe ilimin ka ba ka je ka yanka ka ci ilimin ka zai dawo ya yanka ya ci ilimin shi ya dawo sai ya dawo ya tuba sai ya zama almajirin ali da hawas to shi ne duk sanda ya tarci magana nan gaba kuma yana biya ya gane martaban Aliyu Kawwasu sai ga a ilimin zahirin ma Aliyu Kawwasu ya dama shi ya sanye su ba su damu da waɗannan abubuwan ne yanzu ba sai ga zahirin ma ya koma makarantar su ma yake ma hannunsa balanta na akwai ilimin hakikati to sai ya zamanto magana ɗaya magana biyu kama ƙalali shekhi wa ustazi Aliyu Kawwasu al'ulamu sharani ya faɗa sun yi tafin salatafin minan ya ce shehannai a rufai sufaya suna cewa wanda bai samu a shekul murabbi ba shekhi mai tarbiyyantarwa da sifofin sannan da shehu ya faɗa watsul murabbiyan habiran nasihan kamila arfanin imaman salihan mallikun nasaka to sai mutum bai samu irin wannan shefi wanda ya tara waɗannan sufofin ba a cikin ƙwariyar garinsa ba sai ya zama a garin gaba dai babu shefi murabbi kwata-kwata babu babu bai samu ba to a safaru yin tafiya ya ji ba ya ji wajibi a kansa fiye da a cikin nemansa sai zaman to garin da mutum yake babu shehi sai a wani shehi wajibi ya naɗa kayansa ya je ya nemi wannan shehi din wajibi ne yi tun da kaga har annabi Musa da ɗan uwansa suka bar gari suka je neman sirr to me rage kuma barantana muridi ya zauna bai je neman shehi ba murabi ba ai wajibi ne ko da ba shi a garinsa ya je garin da shehin yake je karɓa daga gare shi wajibi ne ai ko ba ga wani yanzu da Allah da annabi in aka ce garin garin da kake ciki ka babu arkan samun ka a ciki sai a wani gari ba za ka je wannan garin dan ka samu rowan towa ai dole za ka je ka nemo loman towa wannan garin sai ga loman zuciya a ashe wajibi mutum ya je inda wannan shehin yake zai neme shi saboda me ya karbi abin da ake karba a hannunsa wajibi ne tafi ومن لم يستطع السفر wanda bai samu ikon tafiya ba ga shi dai garin da yake ba mu shehi kuma inda shehin yake bai samu ikon ya tafi inda shi shehin yake ba kuma yana bukatan taskiyatin nasu harkace zuciyarsa ya zamanto ya samu tafa'i din وجب عليه مجاهدة نفسه mujahadatu nafsihi ya dan ransa da mummunan zuciyarsa waje ba dai ya zama dole a kansa bidai shekhin ba ta da shehi ba yanzu ko da bai samu ikon tafiya inda shehi yake ba to ba za ka to shi kenan tun ban da ikon zuwa inda shehi yake shi kenan mujahadatu nafsi shi kenan yanzu sakasat anni ta faɗi gaba ɗaya gaban yana shi a'a bai yi yiwu ba yana nan dai wajibcin yana nan a kansa ya yaƙi wannan nafsu ba tare da shehi ba akwai wasa'ilu da dama wanda ɗan mutum ya riƙa yana zamewa mutum shehi kafin saduwa da shehi su ba sun tabbatar daga ciki salatin manzon Allah ita salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane kenan ko tafanni sahibi ya shekhan ta isa ta zama shehi da mabokinta in mutum zai karkata zuciyarsa ya ta salatin annabi dare da rana lalace shi ko da bai da shehi salatin za ta fada shi da maza Allah kuma za ta fada shi da Allah wata za ta raba shi da dukkan abin da ake son rabuwa da shi salatin yana da wannan sun ittifaqi akan salatin maza Allah ta isa ta zama shehi ga mabokinsa da sauran abubuwa makamantansu saboda haka ba za a ce tunda babu shehi ba zai iya saduwa da shehi ba wannan yakin ya ya sare a kansa ba a'a ai al-jihadul akbar kenan yaki mafi girma kenan jihadun nafs yakin zuciya ai shine babban jihadi ai kamar yadda ma'aiki ya ga wa sahabbai rajana min jihadul asghar ila jihadul akbar mun dawo karamin yaki yanzu an fuskanci babban yaki sahabai lawar ya musu girma an ci wahala an ci bakar wa biya wasu sun shahada an gamu da abubuwa a ce kuma wannan yakin jihadi ne karama akwai babba wace babba ce tafi wannan kuma annabi ce wasu jihadin nafsi yaƙan zuciya yaƙan zuciya domin duk wanda bai samu jihadin nafsi ba an gane ko ma'ana yaƙi cikakke ya samu galaba a kanta ba to ko wannan jihadi na fili in an yi shi ba zai riba ba ga kirkiratu ya rike wa manzo Allah sasawar linzamin abin hawa ga shi da annabi shi ke rike wa manzo Allah linzamin abin hawa an je yaƙi da wannan kirkira duk da kusancin da yake da amma abin mamaki an je an tarar da shi cikin kayayyu matattu sahabbai suna murna kirkira ya yi shahada ya su ga janna ne shahada huwa fi nar har sai kira yana cikin wuta yi saboda ya yi gululu ya ɗauki kayan ganima ya ɓoye tun ba raba ba annabi ya tafi zai shiga da shi wuta kenan kaga me ya kai shi rashin menene a itman na jihadin nas ya ɗan zuciyar bai gama cika ba kuma ya je fada wancan yaƙi ya gadar masa da wannan bala'in babba to kaga mujahadatul nafs din nan ya kan zuciyar nan dole ne mutum ya tsaya ya ki zuciyar har sai ya samu galaba Allah ya bamu Allah madaukakin sarki yana cewa fadallun gona in har mamakon ruwa da ya zuba cikin sa ba to yayyafi ya kwarara kan ta mana mana zuciya na muridi in har mamako daga shehi muraddi bai samu ya kwalala akan wannan zuciyar ba faɗallon shi ya yi ƙoƙari ya yi ta amfani da hannunsa yana ta ɗibar ruwa yana yayyafawa yana ta jika da zuciyar kare bashi an gane kenan ko malai suna cewa kullu khuzma da na in fata kal ajal in lam yusiba wa bilun fadal khuzma da na kai ki abin da ke kusa kusa in fata kal ajal in babban mafi girman ya kubuce maka abin da ke kusan na rike shi kai saboda me in lam yusiba wa bilun fadal in ma mako bai zuba ba ka kada ma yayin fin mai zuba saboda haka yi ta kokarin yayyafawa zuciyarsa a abubuwa na yaƙanta kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa lokacin zai sadu da wannan shekhi murabbi.
Sun makara, Sa'annan ya faɗa wa kana suratu mujahida mujahada fili na filin gairi shekhi.
a suratu ma'ana hoto ko sura ko skeleto ko zane na yaƙana linafsi da karan kaina min gairi shekin ba tare da wani shayi ba wa kayan ta zamanto Annani kuntu utaliya kutubar kawai.
annani hakika ni tunda ban sadu da shekhi murabbi ba na zamanto ina yakan kaina da kaina an gane ko nan ko sai na zamanto kamar mutum ne a sai na zamanto udalu kutubal kutubal kawmi ina leke littattafan sufaye Farisalatul tun kushin.
daban da wani shehi da zai kama hannuna ya sadar da ni ni kuma in zauna ba na yakan zuciyar haka bai yi ba to sai na zamanto ina ɗaukar littattafan manyan sufayen duniya in duba wannan in duba wannan in duba wannan in duba wannan ina ta samun da fitilu dai masu aska min anya kamar wani littattafai yace da ya zamanto ina duba risatul kushariya risatul kushariya littafi ne wanda yake da mubalati a duniyar sufa- sufanta littafi ne a yanzu ta yi saman shekara dubu a duniya tun kwanaki aka yi taron cika shekara- cika- cikanta shekara dubu daya taro da aka yi a duniyar sufaye a zahiri na cewa ansabin kushariya ta cika shekara dubu mamanta ba ya kai wurin shekara goma ko goma sha yanzu da cikanta shekara dubu dandan da rubuta ta. Aiku ai tafiya ta yi nisa da yawa. To kaga yanzu tana ta da shekara dubu da wajen goma ko goma sha yanzu. To da koma ina leƙa wannan littafi ɗin.
Wa awarikil ma'arifi.
Sai da koma kuma bayan lissafin kushariya ina duba littafin awarifin ma'arifi shi ma ina duba shi Wal kuti da abin ɗalibin mai.
da kuma littafin alƙutu. Alƙutu. An gane kenan ko yana nan akwai ƙutul ƙulubi. An gane kenan ko akwai kuma alƙutu. Shi kuma wannan alƙutu na Abu Talib da Makki ne. Sai na zamanto shi ma littattafai ne na tasawufi duka gaba ɗaya. Sai na koma ina lalle su ina dube-dube a cikinta domin in samu abubuwan da za su taimake ni a cikin waɗannan littattafan kafin haɗuwa da rayayye. zarayayye dan wannan kana tare da wani shehi ne gawa an gane kenan ko littafi wani mataccen abu ne an gane kenan ko wanda ba kafafai yake iya biyan bukata ba ba kasafa yake yin buka- biyan bukata ba na'am Wal ihya'i lil ghazali.
sai na kula kuma ina duba kuma iyawu ulumuddini na a shugaba mai girma al-imam al-ghazali din nan na koma ina duba shi Wa nahwiha.
da ire-iren waɗannan littattafan.
فأعمل بما In na duba ba a minu sai zamanta ina aiki bima yanka zaune da abin da ya kyastu da abin da ya kyastu kamar kyastawar ashana. An gane kenan ko shi ashana in can in ka ɗora kan kwalin ka kyasta da ya ya baka wani wuta. An gane can kuma muka- in baka yi wasa ba sai kone itacen sai ka rasa sai ka kara menene kyasta kuma da biyu kuma. ta haka na zo tun na aiki da abin da ya tsasta mini na daga haske kafin ɗaukewa sun aiki da shi من طريق الفهم na daga hanyar fahimta ta hanyar fahimta ta ke ba za abin da na ga cewa ya tsastuwa da ni daga fahimta sai in rika in ci da aiki da ita in ci da kuma nazari kuma ni ma ثم بعد مدة sai bayan wani zamani ko bayan wani kwanaki abin da nake gani ya tsasta ni na aske din nan da kuma fahimta din nan ina aiki da ita sai na kama aiki da ita ina son tafiya ina son tafiya sai in janta saɓanin kuma haka kuma ashe abinda na karɓan nan fa kwata-kwata ashe ba shine hanya ba hanyar saɓanin haka ne kuma wa turkul sai in ga saɓanin haka wa turkul amrar awwala sai in bar al'amari na farko din nan kuma da na tabbata kansa kaga wannan wahala duka yana faruwa kawai daga ne ba samu rayayye an gane sanan ko wanda zai tsora shi akan anya dodak tun farko ba ya zama yana kokari da fahimtar kansa da kansa kuma fahimtar mutum lokaci yana yusubu yake zai iya zama daidai kuma zai iya zama kuskure sai zama ta duk abin da yake taba kuskure ne sai ya kama yana aiki yana aiki yana aiki an gane tofiki ma da Allah ma sai ya gane ma kwata kwata sai fahimtar ma gaba ɗaya ma fahimta ce ta kuskure ba ta daidai bane sai sake bantan sake koma gidan farko an gane kenan ko aka abin ya zamanto abin sai ya zamanto kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul baqara din nan ko a menene aw kasajibin min as-sama'i fi iradun wa barqun ko yajaluna sa'a ya zalina sawaqi azal mawt wala mutun bil kafir din nan ko آيتان البرق يكتب أبصارهم كلما كلما أداء لهم مشوا فيه ليس أزلوا عليه قاموا أكد لو أنتو أكد لو أنتو ضد دارهم فهمتا تاعت تكاملي سيهم بتاع إن يتوجه كوسن كان يكما كما جلن جيفوا حتى لو أنتو على يوانا نعم وأعمل بالثاني وأعمل سيكما إن داوم أيتي بسان فهمتا نبي باين نفرقو وهكذا haka daidai da wannan tajiriji da wannan yanayin dai na so ya tafiya ta فكنت كالذي يدخل دربا لا يدري هل ينفذ أو أو لا sai na zamanto misali mutum da zai tayar da rami ko na zomo ko na wani babban dabba an gane kenan ko da- ma- mutum da kawai zai shiga rami amma a ladari bai sani ba هل ينفذ shin wannan ramin zai kulle da shi wani gu أو لا ko ko ne eh, ba ba- ba zai kule da shi ba iyakacin ta ne a wa- wani gu ne ka ga ka ka in bai kule ba zai dawo in kuma ya kule ba a ga sai kulla ta can wani wurin kenan haka na zaman to kawai فهو يسلك إلى آخره ba huwa shi sai zaman to sai da zamu suluku yana shiga ila asu za ka kashen sa فإن رآه نافذا in ya ga wannan rami wannan kofar mai zarcewa ne ya kulle wani gu خرج sai ya fita وإلا in ba haka ba kuma raja sai ya dawo ba ta inda ya fito haka na zamanto kawai in na tarar da wata fahimta an gane ganin kusan kama in ya kulle da ni inda nake so wani lalahan in bai kulle da ni ba kawai sai in dawo farko kuma in sake wani tafakkuri kuma haka na zamanto ina wannan yanayin
ولو اجتمع بمن يعرف أمر الدرب kaga tun farko farkon lamari da Allah ya sa ya haɗu ya gamu da wanda ya san lamarin wannan rami ya san wannan rami yana kulewa ya san wannan rami baya kulewa kaga tun farko aka ba shi labari wannan rami ga zurfinta zai kulewa wannan kuma ga iya zurfinta amma tana kulewa bu kaza ko ko mutum ne a daji ya tar da hanya an gane kenan ko shi bai sani ba hanyar nan yana kulawa ƙauye ko gari shi bai sani ba halalar zai yi sai shiga in ya kule da shi gari daidai in bai kule da shi gari ba zai yi sai sai da biya ai sai ƙara dawowa ya tafi mai kenan tafiyan banza kaga tun farko da Allah ya sada shi da wanda ya sani hanyoyin na wannan yankin ai da ya huta da Allah hanyar yana da wannan hanyar da kake ganin ta in ka bi ta ka bi ta za ka je ka sayar da ƙauye mai suna kaza abu kaza na farko da aka wani shi masallaci kuma makaranta daga nan kuma in ka tafi kaza da anyan ya rabu biyu na daman ya yi gu kaza na gun ya yi gu kaza ana tun farko da Allah wanda ya samu irin wannan khiriki masanin anya ya ganar da shi yadda hanyoyi yake da nisan kilomita san da yanayin bishiyoyin da da abubuwa na shi na wala kuma a gaba wala ta haka na zama to saboda rashin menene shekhi tun farkon da ban samu ba kaga tafiyar da ya kamata a yi cikin menene kwana ɗaya sai da an yi ta kwana goma ba kule ba sai da rashin murshidi rashin murshidi ya wahala
وليس بمن يعرف أمر الدرب قبل دخوله kafin shigarsa لكان lakana lakana bayyana lahu amrahu lakana ga wanda ya san hanyar nan da ya zamanto ya bayyana masa al'amarin tafiyarsa gaba daya kuma ya hutar da shi min ta'ad daga wannan bakar wahalar da zai sha din nan فهذا مثال من لا شيخ له to wannan shine misali kai tsaye na wanda ba shi da shehi wanda ba shi da shehi da misalin sa ne ga shi a daji ga kuma hanya amma bai san hanyar na kula ya kauye ko birni ko gari shi bai sani ba in ya tafi ya kule masa daidai in bai kule ba ya sake dawowa farko kuma ya sake cire da wani sabon tafiya a wannan ya zama wahala kenan babba ke sa suke cewa man la shekha lahu an gane fa shaytanu shekuhu in mutum ya rasa shehu shaytan sai ya kama hannunsa ya tawafa da shi kawai Allah ya kiyaye mu
وما سلك بغير شاخ duk wanda ya shiga hanyar bayin Allah ba tare da shehi murabbi ba ya ga ana rike sarki shi ma sai rika ya ga ana yafa mayafi shi ma sai fara yafawa ya ga ana daura amama kaulahiyya shi ma sai ya dauka sai ya daura kawai da sarki malam da kwagiri ba tare da wani shehi ya shiga hanyar bayin Allah shi ma ya shiga cikin kudumu dumu ka ha zai tsimoce kuwa وقطع أمره zai gigi shayi za a so wani wuri an gane kenan ko shi shi zai rasa ina aka dus aka dusa ne wai gabas aka yi ko yamma aka yi ko kudu aka yi ko arewa aka yi ko ko sama aka aka- aka kula ko ko karkashin kasa aka yi shi bai san inda aka yi ba kaga daga nan su su fa za su gane wannan wannan ba dan cikin su bane aure yayi aurowa yayi dan aure ne za su gane shi za su gane shi haka abin yake zai ɗimoshe
وقطع أمره kuma lamarinsa ba inda zai je zai yanki lamarin da zai tafi ko da kwana ɗaya biyu ne kawai za a yi wannan a- a- a- argowar kwana biyu ko shi ke da lamarin zai yanke gaba da duk za ka ji shi shuru za ka ji shi malam an gane kenan ko Hmm?
وقطع أمره أمره umru shekarunsa da rayuwarsa waka da zai yanke zai tsare a banza a wasu ba tare da ya samu komai ba kuma bai san inda inda ake bukata ba ولم يصل إلى مقصوده majima wani ne su ba zai ma sadu ila makasudi zuwa ga abin neman sa ba ba zai sadu zuwa ga abin nufin sa ba abin da yake nufin nan ba zai sadu zuwa ga shi ba kwata kwata saboda me kullu man aqda tariqa dalla fala yanalu maqsuda qalla aw jalla duk mutumin da ya kuskure hanyar bayan Allah ya tsace cikin daji makasudi ba zai same shi ba ko min kankantan sa ko min girma ba zai samu ba kawai ya kuskure hanya baka ji ma sunan ɗari a- a- a- an yi ma ɗari kuwa ɗari ka ƙadiriya ɗari ka hanya ne ba sai ta kuma ka shigo ba ta wannan hanyar ba ai mutum ya kwace kenan gaba ɗaya na'am وذكر من مجاهدته Ah, wanda eh وذكر من مجاهدته wanda tara ya ambata yin mujahadatina da mala ƙoƙarin yaƙar nausunsa أنه كان يجعل حملا في سقف الخلوات annahu aqida shi farkon lamarinsa kana ya zama ya jalu hablan yana sanya igiya fi sakil alwata cikin dakin inda yake halwa fatin da yake halwa sai ya zama to ya kulla da mana igiya a saman dakin din sai ya zuro ta zuwa wuyarsa ويجعله في أنقه sai ya sanya wannan igiya kaman zargafin kwake bayar da wani ko sai ya zargin ta shi wuyarsa طول ليله tsawon darensa haka yake yi من العشاء إلى الفجر tun daga bayan isha'i har zuwa kullowa alfijiri zuwa sallah asubahi dan kare ya bacci لا يصل إلى الأرض la ya sulu baya saduwa kwata kwata ila al'adu zuwa ga ƙasa mana baya kwanciya لو اتجأ da zai nemi ya kwanta ومكث wato la wuta da da- da- da zai kwanta wa makaza kuma ya zauna على ذلك akan haka sun yi tsawon shekaru قال ya aka ya zamanto amma irin wannan yanayi yana da sun yanayin da sufayen da suke amfani da ita amma yanzu an yanke wannan musamman ɗabi'ar tijaniya ta yanke wannan wahalallun gaba daya an gane kenan ko Mhm. ita ɗabi'ar tijaniya za ta karanta ta abin mamaki a a a bila aqtilalin wala mujahadati nafsin ba tare da wani tani sanci mutane ta koma daji ba ba tare da kuma wani dogon wahala ba bila khalwatin ba tare da wani halwa doguwa ba an gane kenan ko duk yanzu tijaniya ta ta ta sauƙaƙa waɗannan wahalolin an gane akwai ɗaya daga cikin matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi irin wannan yanayin annabi ya hana ta da saboda haka dai hanyoyi ne wanda yanzu an yanke su an gane kenan ko in ka samu nishaɗin ibada kai ibada in baka samu ba kwanta kai bacci an gane kenan ko kwanta in ka tashi kuma lokacin da ka tashi kuma kai abin da ya yiwu kai dai lazimi wazifa cikin juma'a an gane kenan ko tauhidi sallah azumi zakati wannan rike su da kyau da sauran abin da ba za a rasa ba na ma'ana ɗabi'u kyawawa insha Allah ta'ala an samu sa'ada wacce babu shakawa a bayanta insha Allah tabaraka wa ta'ala ba komai mhm an gane kenan ko mhm wani malami yana yaban shi Ibrahim yana cewa bila bila khalwatin bila khalwatin rabba an gane kenan ko bila khalwatin rabba wa rabbu bi khalwatin shi shi Ibrahim tarbiyantarwa yake ayo bila khalwatin ba ta da wani kalwa ba kuma shehannan da rabu bi kalwatin su suna tarbiyantarwa da halwa ne ita wa shattana ma bayna lazide ni man hala ita ba sha da wuri dai bane ba sha da wuri dai bane da saboda haka irin wayannan wahalallu yanzu alhamdulillah an an tsarkake mu an nesantar da mu gaban su yanzu an gane yayi mhm abin da yayi ayi na'am ya ce ولم يكن لي بحمد الله علاقة تعوق تعوقني عن المجاهدة والوصول إلى المقصود آه ولم يكن لي بحمد الله علاقة علاقة وني راتيا آه واتش ذات هناني عن المجاهدة قبل يعتن نفسه آه والأصول بتادوا إلى المقصود ذا منفعنا ولم يكن لي بفرقريني فبحمد الله دي بوغا الله ina yabo ga Allah wata alaka wacce za ta kange ni ga barin mujahada da kuma saduwa ga manufa Allah da sa ya faru a gare ni ba.
Wannan kara idan ta ashira'i Ya ambaci abubuwa da yawa mamambanta ta hammaluha ah, wanda ta hammalaha wanda ya ɗauke su ma'ana ya gamu da su kuma ya ɗauke su in mujahadati a cikin yaƙasta ga nausu rabbi bina zikruha ila wanda zikruha ambatan waɗannan abubuwan da ya ambata yabdibina zai sadar da mu ilal iqalati zuwa ga tsawaitawar rubutu al-wujud wacce za ta wajibtar da mutane bilbala zuwa ga kotawa da gajiyawa ya faɗi abubuwa da yawa da muka ce za mu faɗa da zai wajibta kosawan mai karatu da mai nazari a cikin wannan littafi ma manufanmu shine takaitawa da kuma ishara zuwa ga abin da za a fahimta kuma a karata fahimtar sa cikin sa shine manufa kawai Allah ta'ala alam
alhamdulillah
Kata ko daga gare shi bada kalamin tawil bayan magana doguwa mai tsayi wanda ya kawo walau anna tariqal qawli da cewa hanyar sufaye yujibu ilayhi su ne alƙawmu in ka ji sufa a littattafan sufa an ce alƙawmu ana nuna mana sufaye zaɓaɓɓun bayan Allah wale su ne alƙawmu mhm yusar ilayha ah ne ila bilfani bilfani yusar ana saduwa ne ila za ga wannan hanya na sufa bilfani da fahimta ta jahadda da cewa hanyar sufaye fahimta shi ke kai mutum zuwa ga wannan hanya ɗin. An gane karatu na? Ba fahimta ba ne. Na ɗauki littafin sufaye na fahimci abin da suke nufi ba shi zai sadar da kai zuwa gare su ba. Da fahimta ke sadar da mutum zuwa ga wannan hanyar sufaye, kulamata da ujatul islam al-gazali. Da hujja a cikin musulunci irin al-imam al-gazali lamata da da bai buƙaci shehu murshidi ba. an gane kenan ko in je fahimta ce tsagowa kawai an gane da ka fahimta rubuce-rubucen sufaye an gane shi ke sadar da ke zuwa ga hanyar sufaye ta aida algazali da bai samu shehu muradi ba wa izuddin ibn abbas an gane karatu na ko aida ba samu shehu ba an gane karatu na in kusa abin ya maka nisa sai ka zo nan kusa nan Najeriya inda yawan karatu ne da yawan ganewa ke sadar da malamai zuwa da hanyar sufaye da duka shahannan da ba su riko da shehu Ibrahim dan ba abin da ba su fahimta ba Ah, to me ba su fahimta ba ka da ma abin da ba su fahimta ba ba ba abin da ba su fahimta ba inda fahimta ne a rubuce-rubucen sufaye ke wadatar da mutum gabar menene shehi da wa'in nan bayan Allah da ba su riki shehi bare a matsayin shehin ba amma ba shi bane ba shi bane shi yasa kullum har gaba da gobe wanda ya ɗauki littattafan sufaye yana duba yana fahimtar abu da yake fahimta da wanda ke zama da sufayen kullum to wallahi fahimta to yana zautin ba ɗaya bane wanda ke karanta tasawufi a littafi in yana faɗin sufanta ana ganewa wanda kuma zama yayi a daban sufayen ya runu suka rina shi in yana magana shi ma ana ganewa wallahi ana ganewa ana dadewa dan nazari ana gane shi wannan kawai nazari ne kawai wanda kuma ya zauna da sufayen ya zama muridi an gane kenan ko aka murtsaka zuciyarsa aka horar da zuciyar shi ya horu aka yi mai dakan sakaran lagos ka gane ko ya nuna da kyau an gane ya zama ya nuna da kyau to wannan kuma yana magana shi kuma daban ne yana da bambanci da wancan wannan karantawa yi wannan kuma zama ya yi a gaban ma'abota abin suka barbare shi har ya barbaru ya ɗauki ciki ya yi aishi abin da ya aifa to daban ne daban ne na'am da izuddini an gane kenan ko da izuddini ibn abdussalami an gane kenan ko almashishi din nan shararren waliyin nan an gane kenan ko yana da wani salati yana da salati wanda wannan salatin manyan sadatin ɗariƙa tijjaniya duk da salatin wadda suna amfani da ita saboda abin da salatin ya tara kuma in aka karanta shi yana faduwa da manzo Allah saboda ƙarfin madadinsa sai bi barhama jau na taba russan wani clip din bidiyonsa yana magana akan wani irin saduwa da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saduwan ya shawwaka shi jiddan jiddan yace ba wani abu ya karanta a lokacin ba salatin nan salatul mashishiyya ita ce ya karanta wallahi ya ga sadu da manzon Allah wani irin saduwa yana magana yana kuka ka dala da nan in tarin ilimi ne zalla da kuma leke-leke da fahimta da shi ke sadar da mutum ai da izuddin ba zai da shehi amma yana da shehi me yasa saboda abin ba nan yake ba ba nan yake ba a sai da shehi dole ne yi dole sai da shehi dole sai da shehi ne
ila akzi adabihima an an shaykhi ila akzi adabihima da ba su bukatu zuwa da karɓar ladabinsu an shekun daga wani shehi daban ba ya cike ai su karanta su abin da suka karanta a shi waɗannan littattafai ya ishe su ya zaman ne ladabi amma ba su yadda ba sun karɓa littafi ba zama suka yi a gaban waliyan nan suka karɓa daga gare su saboda karɓa a can bai wadatarwa a nan ya kamata mu kwana